أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغيب إذ يقول بصاحبه لا تحزن إن الله معنا ma'ana kuma yadda jiya ne jiya litinin wato an ja hankalin mutum gudun lokaci da ake yi ko lokaci yadda yake gudu da mu tsaya mu yi ibada mu tsaya mu ribaci lokacinmu yanzu kuma ga shi daga jiya zuwa yanzu ga shi har talata ta shigo har mun yi awa 24 daga taron da aka yi jiya aka yi wannan bayani jiya da muka zara an bayanin sha goma ga watan ramadan to ga shi yanzu yau an mun cinye yini daya har yanzu yanzu ka mun shiga yau yau mun sha ɗaya, azumin mu goma sha ɗaya ga watan ramadan to muna faɗan wannan wato ranakun sai kuma mu faɗi shekara alif ɗari hudu da arba'in da uku ana nan ana nan muna ta faɗa sai ka ji kuma mun ce alif ɗari hudu da arba'in da hudu ita ma muna faɗa muna faɗa sai ka ji mun ce alif ɗari hudu da arba'in da biyar haka duk lokacin da yake ta tafiya shi yasa bilibaci wato lokacin mu larabawa suna cewa alwaktu ka sai lokaci kamar takobi ne idan baka yanke shi ba to shi sai ya yanke ka eh illa tansuru idan ba ku taimake shi ba ai ba ku taimake annabi sallallahu alaihi wasallama ba to fa kan nasarullahu hakika Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru yayin da wanda suka kafirce shine kafiran maka suka fitar da shi min makata daga maka ai arji uhu yadda suka bukatar da shi ilal khuruj zuwa ga fita lima lamma aradu qatlahu yayin da suka nufi kashe shi sallallahu alaihi wasallam aw habsahu ko tsare shi aw nafihu ko ko ko ko kuma kore shi yayin da suka yi wannan shawarar da darin nadot a wannan wato darin nadwa gidan da suke haɗuwa su yi shawara to sani isnaini shine na biyu biyu ai halin hali ne ai ahadu isnain ɗayan mutum biyu ne shi manzala wal akharu na biyun shine abubakar sai na abubakar almana ma'ana dai ne sarrafin lahu allah ya taimake shi fi misli tilkal halat cikin misalin irin wannan hali to fala ya khazulhu fi gairiha ubangiji ba zai tabar da manzala ba fi gairiha cikin wani wannan halin ya taimake shi a wannan halin to wani halin ma zai kuma taimakonsa eh mun nan an yi magana a kan wato lokacin da za su zo suka yi magana suka yi shawara za su zo su yi masa kisa na mutum ɗaya sallallahu alaihi wasallam eh lokacin da kafirai suka yi ta kuntata masa to shi ke nan kwantar da sai na ala akan shimfiɗarsa to shi ne suka zo wato sai kuma aka masa izini ya hijira ya ban maka to shi ne allah yake gaya muku abokin tafiyar tasa wanda suka yi hijirar tare shi ne sai na abubakar siddiq Allah ya ƙara gajiya ya gare shi shi Allah yake ce mana bai tabar da shi a wannan halin ba kuma wanda Allah ba zai tabi ba kowane hali sallallahu alaihi wasallam eh shine na biyun biyu isdin na batun min istawlahu ishuwa bil ghaib yayin da suke cikin kogo a cikin jabal saurin wato kogo ne na jabal saurin iz yaqulu li sahibi yayin da yake ga abokinsa ana abi bakarin sayyidina abubakar wa qad qala lahu hakika shi kuma abubakar ya gaya masa lamara a gudamar mushirki na yayin da ya ga digadigan mushirkai wato wato suna cikin kogon sai na baka sai ya ga kafafuwansu shi kenan da ya kafafuwansu sai ce da manzala lau nazara a haduhun ta ta kadamai da ɗayansu zai duba wato ƙarƙashin kafafuwansa digadigansa to la absarana da ya gamu sai manzala ce la ta hazin kakka yi bakin ciki inna allaha ma'a kakka damu da duk wannan duk abin da kake gani kaka damu da shi inda Allah ma'ana Allah yana tare da mu bi nasirhi da taimakon sa
فأنزل الله سكينته عليه sai Allah ya saukar da sakinatahu nutsuwar sa alaihi wato a gare shi ai kila ta ce alal nabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da nutsuwar sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kila ala abi bakarin wannan kaurin kuma aka ce a nutsuwar wato abubakar aka saukar da nutsuwar نعم وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأيده الله يكرم بقى النبي صلى الله عليه وسلم بجنود درندنو لم تروها وتقول لم تغنت بقى ملائكة ملائكة بالغار يسوكم مسا أتكين كوان وما وعدنا قتاله دبوون يحكي حكي من الله دي الله يكرم مسا ملائكة سنتين مكان مسا wajen ala kalimatin da zai kafaru su bila Allah ya sanya kalmar wanda suke kafirci eh wato ita ce wato kiran shi wato da'awa ta shirku wato ya sanya ta ita ce a sufla makaskanciya almagalubata a barin jayewa wa kalimatun layi وكلمة الله هي العليا ubangiji ya sanya kuma kalmar Allah ita ce kalmar shahada iya duliya ita ce madaukakiya a zahiratu mai rinjaye ko kuma bayyana algalibatu mai rinjaye والله عزيز حكيم Allahu Allah mabuwayi ne a cikin mulkinsa, hakimin kuma gwani ne a cikin aikinsa.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله In firu ki fi hifafin wasu kalan ai nishaɗin wa gairin nishaɗin wato kuna masu sauƙi ko kuma kuna masu nauyi ko kuna masu nishaɗi ko kuna waɗanda ba kwa nishaɗi. Wakil wani kuma ƙaunar aka ce a ku tafi kuna ƙarfafa a ƙoya a ƙarfafa wa du'afa a da raunana ko kuma a ku tafi kuna agniya a mawadata wa fukara da wato fakirai وهي منسوخة وأن آية وأن شافتها بآية الآية أن الله يكي ليس على الضعفاء حيث شنيا آية وجاهدوا وجهادي بأموالكم بدوكيوين وأنفسكم دكاونكم eh ku ba da dukiyar ku a yi jihadi ko ma ku fita ku yi jihadi ta shi billahi cikin ɗaukaka addinin Allah zalikun ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون wancanan ku shi ba alheri gare ku kun kun duta almuna sun je har ko sun cewa annahu khairu lakum fi wannan shine ba alheri gare ku to fala tasaqalu ko kakku wato jinkiri wato kakku nauyin jiki gaburan wato aikata gaburan wato yin jihadin nan wanda zala aya mai zuwa kuma ya sauka fil munafiqina a cikin munafiqai allazina tahallaku wanda suka yi jinkiri ma'ana suka zauna suka ki tafiya yakin tabuka لو كان عربا قريبا وصبرا قاصدا لاتبعوه da wato wata na'arar da wani mata'i ne na duniya ya kasance eh ma da autuhum ilai abinda kai kiran su zuwa gare shi wato da wani lamarin duniya ne ko za a samu wani abin duniya kai kiran su ya rasulullah kuma ya zama qariban makusanci ai sahalul ma'akhaz ai sahalul ma'akhaz mai saukin wato wato samu wasa fara da tafiya kuma kasidan ai wasu dan matsakaiciya to da haka ne lattabaruka da sun fi ka ɗaliban lil ganima su dan neman ganima ولكن بعدت عليهم الشقة sai dai su dai wato wannan masafa ta nisa a layin gare su ai fata hallahu sai suka ki tafiya suka yi jinkiri suka zaune a gida وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم sannan za su rika rantsuwa billahi da Allah idan rajatum idan kuka koma ilaihim zuwa gare su za su yi muku rantsuwa idan suka dace ta rantsa suna neman wato maf- mafita su ce lawus ta dana da mun samu ikon alfuru da fita na khararna ma kuma wallahi da mun fita tare da ku yuhuli ko na ambu sahu suna kar suna halakar da kawunan su bil halifu da da rantsuwa alkazibi makaryaci wato rantsuwa ce makaryaciya domin ƙarya suke a cikin rantsuwar wato suna ta rantsewa da abin da ba haka bane kuma sun san manzo Allah Allah zai sanar da shi komai والله يعلم إنهم لكاذبون Allah ya san su wallahi makarita ne fi kaulihim cikin fadin su zalika wannan wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama azila li jama'atin ya izini ga wata jama'a bittahalluki cikin zama da rashin tafiya wajen yaki bijtihadin da kuma jihadi da ijtihadi minhu daga gare shi to fara zala sai wannan aya mai zuwa ta sauka ishaban dan rarauka da buga manzo Allah amma wa qaddimar afwa ko kuma wa qaddamar afwa Allah ya gabatar da rangwame wato ga manzo Allah ta dimina dan nutsawa da kalbihi ga zuciyarsa أبى الله أنك إن أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين dimin afallahu anka Allah ya maka rangwame sallallahu alaihi wasallam ba wani ba wata halitta ba wani annabi ko wani manzo da Allah ya masa wannan eh kafin a faɗo amma amma gabatar da rangwame tun kan ma a faɗa abin da aka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce afallahu anka Allah ya maka rangwame lima azimta lahum saboda me kai musu izini bi tahalluki cikin zama da rashin tafiya yakin nan wahan la tarakta me ya hana ka basu a ta ta bayyana lakal lazina sadaku har waɗanda suke ma- masu gaskiya su bayyana gare ka da uzuri cikin uzuri ba to ma wanda uzurin su na gaskiya ne ka kyale su sai su- wanda su uzurin su yake na gaskiya ne za ka za ka zai bayyana za ka sani wata alamar kuma ka san alkazibi na makarita fiye a cikin uzurin نعم لا يستعملك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم Mm, la ya sa'atu nuka lazini ya yi billah wa'anda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da ranar lahira ba za su nemi izinin ka ba ku ta hannufi cikin rashin tafiya yakin nan an an yi jahidu ba za su nemi izinin ka ba wajen kin fita su tafi jihadi bi amwalihim da dukiyarsu an fusihim da kawunan su والله عليم بالمتقين Allah masani ne bil muttaqina da masu tsoron sa إنما يستعملك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون kaga Allah to wato shi inna ma yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi kadai dai wa'anda ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba kuma zukatansu suke kokonto to su ne suke neman izini gare ka fita hallu wajen rashin tafiya wajen yaƙi eh ba su imani da Allah ba ko ba su imani da ranar lahira ba kuma zukatansu suna cikin kokonto cikin a cikin addini da kofin fiye da bihim ya tarar da juna su su- suna kai kawo fiye da bihim cikin cikin kokontonsu ayyata hanyar da suna yin imuwa
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة da da sun nufi fita ma aka tare da kai ya rasulullah la addu da sun yi shiri sun tattali lahu gare shi uddatan tattali ai uddatan tattali min al'alati daga alan yaki wazzadu da guzuri da sun yi niyyar su fita tare da kai su yakin to duk da sai sun yi shiri sun yi shirin kayan yakin kuma sun yi shirin abin da za su fi da shi na guzuri to duk ba ɗaya ba wanda suka yi ولكن كره الله بآثهم فخطفهم وقيل اخرجوا مع sai القائدين dai ubangiji wato ya ki in bi asahun ailam yurul furujahum ubangiji bai ki wato bai nufi fitar su ba fasar batsahun shikenan sai ya sa musu kasala eh ya sa musu kasala suka kasala suka zaune a gida wa qila lahum sai aka ce da su ku zauna ma alqa'idin tare da masu tare da masu zama a gida almarda majinyata wato wanda sa'a da mata wasu biyan da kananan yara ai kaddara Allah ta'ala zalika Allah ya kaddara Allah Allah madaukaki ya kaddara zalika wannan لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم domin da sun fita tare da ku sun fita cikin ku da sun shiga cikin ku sun fita to ma za dukun da ba su kara muku komai ba illa khabaran sai dai karna bi tafzilil muslimin ta da musulmi kuma wala awdu khilalakum wato da kuma wato sun yi gaggawa wato tafiya da annabimanci khilalakum tsakaninku ai asra'u da ya siyasai sun yi da sun yi gaggawa wato bilmashi da tafiya bin namimati da annabimanci bai na kuma tsakaninku yabuna kuma fitinaka suna neman fitina wato lakum gare ku bi da ƙayil adawati wato wato bi da ƙayil adawati da jefa gaba wato a tsakanin ku wato tsakanin wato ɗan uwa musulmi su ta annamimanci dan su haɗa tsakani kuma a cikin wato a tsaka- a tsakanin musulmi kuma musulmi su ta ƙin juna kuma fitina ta shiga cikin su wa fi kuma sama'una a cikin ku akwai masu saurare lahum gare su ma yaƙuluna abin da suke faɗa sama a ƙabulin irin ji na karɓa wato a cikin ɗaya ku mummunai wanda kuka tafi wato su masu annabimanci na akwai waɗanda suke sauraron su in sun ji su kuma suke yarda da abin da suke faɗa والله عليم Eh, بالظالمين Allah masani ne da azzalimai لقد ابتغوا الكبر من قبل وحلبوا له الجمر حتى جاء الحق وظهر امر الله هم karihun laqad ibtaghu alfitnata haqiqa dai wato sun nemi fitina laka gare ka min kabricin gaba ai awwala ma qadimta almadinata farkon da ka shigo ka zo madina eh farkon zuwan ka ma wato sun ta nema sun ta nema maka fitina ya rasulullah wa qallabu laka al'umura wato suka jujjuya maka al'amuran ka ai ajalul fikira sun yawata sun yawata tunani fi kai duka cikin yi maka makirci wai ka tsara dininka da ɓata addininka hatta ja alhaku har dai wato gaskiya ta zo shine yin nasara Allah ya baka nasara wa zahara amrullahi kuma lamarin Allah ya buwaya ma'ana dinihu shi ne addininsa wahun kare gona su su ma su kuma suna masu ƙila hu gare shi fa dakhalu sai suka shiga cikin afili cikin addinin zahiran a fili amma a batini wato ba sa cikin addini ba su imani ba
ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني domin daga cikinsu akwai wanda yake cewa wato wani wanda yake cewa izan ka yi izini ni gare ni fita halluku cikin rashin tafiya yaƙi amma wala tabtin ni kanka fitince ni ka ce sai na ya tafi wannan yaƙi ya rasulullah wa huwa jaddu bin qaisin jaddu bin qaisin qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi hallaka fi jilad bin al-asfali shin wato kai wato ba za ka iya yaƙan yaƙan mana bin al-asfali ba ka je da takobinka ka yaƙe su faƙali sai ce a inni muguramu bin nisa'i ni dai wato abin wato cuna wa mata ni dai an cuna ni da mata ba ba na iya rabuwa da mata wa a sha ina tsoron in ra'aitu nisa a man da aswad in naga matan man da aswad la asbi wa zan hakuri ba an kunna gaburan su to fa aftatinu wato sai in kutuntun na gansu Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce على بالفتنة safatu سقطوا ala musanni cikin dai fitina suka fara eh fita lulul jinkiri وإن جهنم لمحيطة بالكافرين dan dai wutar jahannan wallahi mai kewa mai kewaya ce da kafirai ai la mahisa ba mabauda lahum gare su an hada wurin ta إن تصبك حسنة تسؤهم um, idan wani kyakkyawa kyakkyawan wani abu na alheri ya same ka wato ka nasirin kamar nasarawa ga nimatin daga nama daga nima to ta su'uhu to wannan abu na alheri da ka samu sai ya muna na musu وإن تصبك مصيبة يقولوا قد علمنا أمرنا من قبل to idan kuma wato wata musiba ce ta same ka ya rasulullah shiddatun wani tsanani ya same ka ko ya samu dukkan musulmi ya ƙulu sai su kad akhadna amrana mu yan mun rike al'amarin bil hazmi da damar ciki yana ta halabna yayin da muka jiki mu ya ki tafiya ai mun san haka ma za ta faru shi yasa mu ban bi ku ba eh shi yasa mu bi su da abin nan ya je ya wada musu eh to saboda haka mun rike al'amarin mun kabul tun gaba ai kabul hazihi musibat tun gaba wato wannan musibar ta afku wa ya tawallau sai su juya wahun farko ويتولوا وهم kuma فرحون sai su juya yawan farin wasu suna masu farin ciki bi ma a sabaka da abin da ya same ka قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا kullum ka ce musu lan musiba na ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta gare mu isa mata huwa to samun sa duk abin da ya same mu to Allah ne ya kaddara wannan abin zai same mu huwa maulana ubangiji nan shine mataimakin mu kuma mai jibanta al'amuran mu وعلى الله فليتوكل المؤمنون mu'mine su dogara Allah ga Allah قل هل تربصون بنا إلا إحدى ka الحسنيين gaya musu kul ka ce hal tarabbasu na bina ai ba komai kuke saurare bina da mafi hasu hidatta ainihin min al'asli ai tantaziru na an yaka ba komai kuke sauraren an yaka a yaku bina da mu ba illa ihdal aqibatain husna sai dai ɗayan ƙarshe kyawawa guda biyu eh husna yin nan ta suniya ce ta husna ta nisu a hasanu kenan wato kyawawan wannan guda biyu shine annasru nasara aw shahada ko shahada eh don kowace kyakkyawa ce wannan nasara kasu ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا na mu kuma muna saurare bikum da kuma muna sauraron ayyuci ba kuma Allah bi azabi Allah ya same ku da azaba min indihi daga wajen sa kare a cikin tsawa min sama daga sama au bi aidina ko ya same ku da wata azaba wata azaba ta bi aidina a hannunmu da dan yuzana shine ayi izini da zaka da mu fi kitalikum cikin yaƙin ku فتربصوا إنا معكم متربصون ku saurare bi zalika bila da mu zalika wannan ku saurare mana abinda kuke cewa zai same mu to ku yi saurare mu ma muna saurare mu ma muna tare da ku muna sauraron akibata kuma karshen ku ولم تقوا ونظر أن لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين kul ka ce an fi ku ku ciyar fi da'atin lahi cikin wato da'a Allah ta baraka wa ta'ala dau'a wato kuna masu wato bi biyayya wato da dadin rai daukar hanku kuma ababen tilastawa lam yutaqabbala minkum ba za a karɓi wannan aiki naku da gare ku ba ba za a karɓa ba ma a fakkum abinda kuka ciyar da su abinda kuka ciyar da shi sawa'an da dadin rai ko kuma da rashin daɗin rai kuka yi duk ba za a karba ba innahu ko dai kun zama mutane ne wato fasiki na fasikai wal amru huna wato umarnin nan a nan bi ma'anar khabar ma'anarsa labari ne
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم Ko ba كارهون abin da ya hana su an tufala minhum na fayatu a karɓi wato na fakan nan tasu illa annahu sai da cewa su kafaru billahi sun kafirce ne da Allah da rasulihi da manzansa wala ya tura salata ba sa zuwa yin sallah illa hum kusala suna jin suna masu kasala mutasaqiluna suna masu nauyin jiki wala yunfiquna ba sa ciyar da duke su illa hum kadihun sai dai suna masu kiwa kamar tilas aka yi musu sai dai suna masu kin annafaqata wannan wato ciyarwar li'annahu domin cewa su ya uduna suna inganta ta magaraman wato wata garama sai فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم kan wato ƴaƴansu kan dukiyarsu da wanda da ƴaƴansu su ƙayantar da kai ai la tastahsinu ni'amana kan ka ga kyan ni'imomin mu da muka yi alaihim gare su fi istidraji ita wannan ni'imomin istidraji ne إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتبحث أنفسهم وهم كافرون kadai dai Allah yana nufin ya musu azaba ne bi hada wannan wannan wannan abin da ya musu na ni'imomin fil hayatid dunya a rayuwar duniya bima yalqawna da abin da suke haɗuwa da shi fi jami'a cikin tara wato dukiya min al mashaqqati ne daga wahala wa fiha da kuma abin da yake cikin dukiya min al masa'ib ne da wato daga masibu to duk Allah ne wato yake yake jarraba su dai wata zahaqa wata zahaqa anfusuhum wata zahaqa anfusuhum kuma wato rayukansu su fito hun kafirun da suna kafirai wasu tabbasa suna kafirai kuma bai azubuhum sai kuma ubangiji ya musu azaba bil akhirati a gidan lahira a shaddar azabi mafi tsananin azaba ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون yafragun suna rantsewa billahi da Allah innahum sula minkum daga cikin ku suke ai suna rantsewa su mu'minuna mu'mine ne wa ma hum minkum su kuma ba daga cikin ku suke ba ba mu'mine bane walakinnahum sai dai cewa su dai kaumun mutane ne ya farkuna ai ya sabuna da suke tsoron an tafa'alu bihim ku aikata bihim da su kal mushrikina ku aikata musu kamar abin da kuka ga mushrikai to fa halifuna wato shine sai suke yin wato wato suke rantsuwa ta kiyatan dangar kuwa su kare kansu نعم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون lokaci nuna marjan da ba su samu marjan mafaka yarjuna yayi da su fi zuwa gare shi an magara tun ko kuma wani wato kogo wato inda za su ji aisa radi wato wani ko kogo ko rami da za su buya a ciki an mudda halafo wani shiga ai mawdi an bigire yadda hudu na wanda za su shige shi to lawan lauda sun juya ilahi zuwa ga shi zuwa gare shi wahum ya ji mahimmanci suna gaggawa ɗan sun yi suna gaggawa bai da huli cikin cikin shigarsa wal insirabu da kuma juyawa an kun gafuran ku isra'an da gaggawa la wal insirabu juya an kun gafuran ku wal insirabu an kun wato wal insirabu da juya an kun gafuran ku to da sun yi gaggawa kuma isra'an gaggawa wanda la ya- la ya rudduhu shay'un wanda babu wani abu da zai yi wato zai dawo da shi kalfarasin jamuhi kamar wato doki a jamuhi mai toma ومنهم من يلمزك في الصدقات a cikinsu akwai wanda yake aibata ka ya rasulullah eh, fi kasmi sadaka cikin raba sadakoki فإن أقول منها لهم idan aka ba shi fahim udu idan aka ba su min ha daga wato sadakar da kake raba radu sai su yadda وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون idan ba a ba su daga sadaka ba sai su gansu wato suna wato fushi نزلت هذه الآية to wannan aya ta sauka في أحد المنافقين cikin ɗayan munafukai قال له أبو الجواز ana ce masa abul jawazi المنافق munafiki ne نظر إلى الرس- إلى إلى رسول الله صلى الله عليه نعم.
وسلم نظر إلى رسول ya yi duba الله zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وهو يقسم الصدقات shi yana wato raba sadakoki فقال kada sai ya ce انظروا إلى صاحبكم na انظروا ku إلى صاحبكم duba zuwa ga abokinku fi sadaqatikum yana ba da sadakokin ku bi ru'atil ganami ha bi lura ga ru'atil masu kiwon dabbobi wa yazqumu annahu ya'dilu kuma shi yana da cewa wai yana adalci qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya'dilu idza lam a'dil to waye zai adalci idan ni ban yi adalci ba man ya'dilu idza lam a'dil waye zai adalci idan ban yi adalci ba khibta wa khasirta wato gimta ka taɓe kayi asara in lam in a'dil dai ban yi adalci ba falamma walla yayin da ya juya ya Ƙala.
tafi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayakhruju min bi'i hadha ar-rajul qaumun kuma sannu wato waɗansu mutane za su fito daga tsatson wannan mutumin tahqiruna salatakum kuna wato wulakanta sallolinku inda salawatihim yayin sallarsu wa siyamakum kuna wato wulakanta azuminku inda siyamihim wajen wa azuminsu qira'atakum kuna kan kuna raina karatunku inda qira'atihim yayin karatunsu wa hum marqu min su ad-din kuma sun riga sun fita daga addini muruqa sahbi minan rami ya ci irin fitar wato kibiya daga wato kwari da baka law adraktuhum in kuka riske su law adrak da za ku riske su law adraktuhum laqataltuhum sharra qatlati
laƙadarattu na'am da na riske su laƙadarattu da na kashe su sharar katilatin mafi sharar kisa inna fi qatlihim la'ajran la'ajiran wallahi akwai lada cikin kashe su wa jaddun najib shi ne wato kakan na jidiyina eh, jaddin na jidiyina garin iblis tsohon na jadu Eh, a gani wato wannan eh, eh, to ai shi ne dai hadisin kowai sanaku shi hadisin kuwaisa zul kuwaisa eh, wato tun tun wancan lokacin ake lalata da lalatar ma da aka yi a wancan ai yanzu duk wata lalata ma mutum zai yi ta to an yi ta an an gama ta mutum da ya kalli manzo Allah ya ce manzo Allah mai adalci kuma boye yana da awashi wai ya yarda musulmi ne to ina musulunci yake ina musulunci to dai manzo Allah ce to wannan mutumin dama akwai a tsatsansa za a samu wasu mutane za su fito ta haƙiruna salatakum ma salatin ko wa siyamakum ma siyamakum wa qira'atakum ma qira'atakum ko eh ba haka hadisin yake ba ko yake yana da da akwai ruwayoyi a kansa akan hadisi eh to babu ƙari mu je ai za mu zo da hadisin zakana eh da zakana mu je muna zo da ai akwai abubuwa a cikin ta Mhm.
ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله
wala wannan hum da duma a ta hum Allah wa rasuluhu wa'annan ne mutane da sun yarda da al- abinda Allah ya basu da manzansa eh abinda Allah ya basu abinda manzo Allah ya basu min daga na'in ne daga ganimu wa nahu ya da makamancin ta wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya isa mana eh sayutina Allah bi fadlihi sannan Allah zai ba mu min fadlihi daga fadlarsa wa rasuluhu sannan ma manzansa zai ba mu min ganimacin kokura daga wata ganima tunda wannan ba mu samu ba ai wata ganima za ta zo manzo Allah zai ba mu a cikin ta zai ba mu mayafi na abin da zai ishe mu inna ilallahi raji'un إنا إلى الله mu راغبون dai masu kwaɗayi ne zuwa ga Allah an yi gunina ya wadatar da mu wa jawabu lau jawabun lau da sun faɗi haka na kana khairar lau da ya fi alkhairi gare su وعلام wa alam kai sani أن كل نبي cewa kowane annabi أوذي an cutar da shi ما لا يحيط به نطاق البيان wato wanda wato wato bayani ba zai iya kewayewa da abin da aka yi masa ba وكان النبي صلى الله عليه وسلم wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo أشدهم في ذلك wato shine mafi tsananin cutuwa mafi tsananin annabawa tun da ya fi kowa eh saboda haka shi ma wato izaya su za ta fita kowa kama kala kama kala kamar yadda ya ce ma uziya nabiyyun ba wani annabi da aka cutar da shi misla ma uzi kamar yadda aka zo aka cutar da ni walamma kanat al-izayatu yayin da wato wannan cutarwar ta zamo sababa tasmiyati shine wato wato sababin wato haƙurƙurtarwa kama kana da ma'ana to ma'ana sai ta zamo ma safiya nabiyyun wato wani annabi wato ma safiya bai tsarkaka ba misla ma safitu misalin yadda ni na tsarkaka amma qawlu alayhi salamu amma faɗin manzala alaihi salam hina qasama ganaima da'ifi yayin da wato ya raba wato ganima ta ɗaiba wa qala abba abul sai munafiqina sashin munafukai suka ce bi adami al-adali saboda rashin adalci suka yi magana da rashin adalci من يعدل إذا لم يعدل من ذا الله الله يس- ورسوله mai waye zai adalci idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba رحم رحمة الله على أخي موسى shi manzo Allah ya ce Allah ya rahama ga dan uwana Annabi Musa قد أوذي بأكثر منها an cutar da shi mafi yawa daga wannan فصبر sai ya yi haƙuri ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى ذلك الوقت to wato za a yi ihtimali bin nisbati dangane da zalika lokaci wancan ka lokaci وقد زاد عزاه في آخر الأمر wato ka- wato cutuwarsa ta karu a ƙarshen rayuwarsa فإذا كان الأنبياء عليهم السلام idan annabawa tsiran Allah ya tafi gare su sun zamo موترين بالإزاية an jarrabe su da cutarwa والنفي من البلد na wato da kore su daga gari والقتل da kisa فما ظنك بالأولياء الكرام to me ya zatanka da waliyai masu girma أهوج منهم إلى التسبية wato wani su ne mafi wato bukatu su zuwa ga tsarkakewa لأن قدس الأنبياء أغلب domin wato tsarkin wato annabawa shi ne mafi girma shi ya burin jaye ومواطنهم أنور wato baɗinin su kuma shi ya fi haske وسرائرهم أسفار sarirar su kuma ita ce ta fi tsarkaka فعلى الآكل الإضاءة والتسليم wato wato mai- ya ya tabbata akan mai hankali ya biyayya kuma ya miƙa wuya وتحمل da العذاب kuma ɗau- cu- da jurewa al'aza cuta من كل منافق daga kowane لئيم munafiki wanda yake da dukkan munafiki mai لئيم la'imin wanda yake la'imi فإن الله تعالى san dai Allah ta'ala مع المؤمن المتقي yana tare da mumini mai tsoronsa أينما كان duk inda ya kasance فإذا كان الله معه idan Allah ya zama yana tare da shi وكاشف عن ذلك yawa ya yaye an zalika ga wannan هان عليه الابتلاء na'am هان عليه الابتلاء ibtila'u sai wannan jarraba sai ta zama ta yi sauki gare shi بمشاهدته المبتلي wato sha- da mushahadarsa da shi mai wato dangane da mushahadarsa da shi mai wato mai wato yi masa ibtila'in وفي الحديث ya zo a cikin hadisi إن المستهزئين بالناس ka ga masu izgili da mutane يفتح لأهلهم في الآخرة نعم.
باب الج- باب من الجنة to يفتح لأهلهم za a buɗe wa ɗayansu babu min aljannati ƙofar aljanna فيقال لهم sai a ce da su هلم هلم ku taho ku taho ga ƙofar aljanna an buɗe muku فيجوء بكربه shi kenan وغمه sai ya zo da bakin cikinsa da damuwarsa فإذا جاء idan ya zo غلق دونه kawai yana zuwa yana fitan ƙofa sai a buɗe shiga zai kawai sai ya ga an rufe ta ثم يفتح له باب آخر sai a buɗe masa wata ƙofa فيقال له هلم sai a ce da هلم shi taho nan taho nan فيجوء بذنبه وكربه sai ya zo da bakin cikinsa da damuwarsa فإذا جاء أغلق idan ya دونه zo sai kawai a kulle masa ƙofar فما يزال كذلك ba zai kushe ba ka zalika haka nan حتى أن أحدهم haddai haddai ɗaya daga cikinsu يفتح له الباب za a bude masa من ƙofa أبواب daga الجنة ƙofofin aljanna ويقال له sai a ce da shi halumma taho فما يأتيه من الإياس ha?
فما يأتيه ba zai zo masa ba min liya saboda ɗaya ba ƙauna وفي الحديث ya zo a cikin hadisi ثلاثة salasatun uku لا يستخف بهم إلا إلا منافق ba wanda ya tamayyar su sai dai munafiki ذو شيبة في الإسلام ma'abucin wato ba wanda zai wulaƙanta su ilami إلا منافق ba mutum uku a musulunci ba mai wulaƙanta su sai munafiki ذو الشيبة في الإسلام wanda ya yi furfura a cikin musulunci وذو العلم da ma'abucin ilimi إمام مقصد da kuma wato limami mai adalci jagora mai adalci وقال وفي الترغيب والترهيب للإمام المنذري wato a zo a cikin attargi ko tarhib na imamul munziri إنما خص هذه الثلاثة kadai dai an keɓanci waɗannan mutane uku لأن أوصافهم domin cewa راجعة sifofinsu راجعة إلى أوصاف الله tana تعالى koma zuwa ga sifofin Allah ta bada wa ta'ala الشيبة babu cin wato furfura حصل له كبر السن wato shekaru mai yawa wato girman shekaru ya same shi والباري له الكبرياء na'am والباري سبحانه walbari Allah subhanahu wa ta'ala wato girma nasa ne والعالم masani ko malami اكتسب بصفة العلم ya sifanci da sifar ilimi والإمام المقصد wato limami adadi jagora adadi اكتسب بصفة العدل ya ya sifanci da sifar adalci وهما من صفات الله duk تعالى waɗannan suna daga cikin sifofin Allah ta'ala فمن إجلال الله تعالى wato eh فمن إجلال yana الله daga cikin تعالى girmamawa girmamawa Allah ta'ala وإكرامه da girmamawarsa إجلال هذه الثلاثة wato girmama wayannan mutane guda uku وإكرامهم da kuma girmama su in ka girmama su kamar Allah ka girmama ومن استخفافه wato da kuma wulakanta shi استخفافهم wato istih wato istihbabuhum wato wulakanta su ne وفي الحديث ya zo a cikin hadisi إنه عزيز قوم زلا ku ji tausayin shugaban al'umma da ya wulakanta وغني قوم ابتكر da wato mawadaci a cikin mutane da ya talauce وعالما بين da الأقوال malami والأفعال da malami da yake tsakanin jahilai لا يعرفون حقه ba su san haƙƙinsa ba
نعم Shi ne.
نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
to inda masu da ƙatu kaɗai dai sabobi shi ne ake magana zakka zarkoki da ake zakka almasrufatu abin bayarwa wato wanda Allah ya ce a bayar to ana ba da ita ne da fukara ga fakirai su waye fakirai allazina la yajiduna su ne wanda ba sa samun ma ya kawo abin da yake amfuwa ma wakilan wato ma'amkamin kifaya ce daga isarsu mutumin da ba shi da wato abin da ya ishe shi na rayuwa a shekararsa eh wal masakin da miskinai kuma allazina la yajiduna ma yakfihim wanda ba sa samun abin da su ma ya ishe su wal amilina da ma'aikata wanda suke aiki akan harkar zakkar eh to su ma wal amilina kenan alaiha su ma a basu su ma za a basu zakka ai as-sadaqat sadaqogi min jabin daga wato mai karɓo zakar wa kasimin da mai rabata wa katibin da mai rubuta abin da aka tara wa kuma wa- abin da aka tara wa hashirin shi kuma wato wata hashirin da wanda in an kashi za a baya ya ta- ya tara ya ajiye to duk wa'annan ana ba su koda suna da suna da wadata wal mu'allafatu qulubuhum da wanda ake tautaso zukatansu li yaslimu dan su musulunta eh aw yasbutu aw yasbutu islamuhum ko kuma musuluncinsu ya tabbata ko don su musulunta ko kuma a san shigo musulunci ana son dai ya zama a ta- a kyautata musu wato musuluncin nasu ya zama ya ya zauna daram eh awai sulmun nuza awai sulmun nuza ra'uhum ko kuma kinnansu su musulunta su ga an kyautata an wasu ma su so su shiga musulunci eh aw yazubbu anil muslimina ko kuma su zama suna kare wata cuta ga biran musulmi eh to sai a ba su zakka a kyautata musu wa'annan aka samu duk wannan kashe-kashe ne amma wal awwalu na farko wal akhiru da na ƙarshe la yu daya ne yawma so yau ba za a ba su ba a wannan tsarin ya inda shafi amma a wajen imam shafi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ji shi da izin islam saboda ƙarfin musulunci musulunci ya karfafa wannan ba a ba su duk hilafin akhirin tsakanin sauran da yu daya ne za a ba su ana sahi bisa zance ingantacce wafi bakin riƙab to ana bada wato ana bada kuma zakka saboda waƙo a riƙab wuyaye ma'ana a fanso wato bayi ai almukatabi ne wanda suka rubuta fansa Eh, bayi ne suka je gurin masu gidan suka rubuta fansa to suna neman taimakon da za su biya su zama 'ya'ya to shikenan sai a ba su bulgarin mina da wato mabarta eh ahlud din kenan ma'abuta bashi indista danu amma in sun ci bashin ligayar ma'asiyatin ba dan sabo ba ma'ana wannan ne na idan dan sako suka idan dan sako suka ci bashin to ba za a ba su ba eh to in ba dan su in sun dan sako suka suka ci ba za a ba su ba autaru ko kuma a'a amma sun ci bashin eh amma fa sun tuba to in tun tuba to shikenan sai a ba su tun da wato sun tuba da wato saban a walaysa lahum wafa'u kuma ba su da abin da za su biya bashin auli islahi zatil baini ko kuma a bada zakka saboda gyaran abin da yake tsakanin wato mutane eh walau agni a koda mawadata ne idan an ce an bayar za a gyara tsakanin to shikenan sai a bayar eh wa fi sabilillahi a bada zakka wajen ɗaukaka addinin Allah ai alqa'imin a ba ma wato inda suke masu tsayawa bil jihadi da jihadi mimman la fa'a lahum wa babu fai'i lahum gare su walau agniya a koda mawadata ne su ma wa min sabil da wato dan tabarki ai almunqadi abin yankewa guzuri fi safari a yarin tafiyarsa wato guzurin sa ya riga ya yanke sai a bashi zakka eh ko da a garin su mutum ne mai muloniya ne a garin su tunda dai a inda yake ba ba ba da komai sai a bashi faridatan wannan wato farilla ce min Allah daga Allah Allah ne ya farlanta wannan yace ga yadda za a yi eh kamar yadda muke faɗa da gado da zakka duk Allah ya riga ya faɗi da za a yi su mun wallahu alimun hakim والله عليم حكيم wallahu Allah alimun masani ne bi halqihi da halittarsa hakimin kuma gani ne ya fi suni a cikin wato aikinsa bala ya juzu sarfu hali gai da haulai bai halatta a ba da zaka ga wannan wa'annan ba da aka lissafa eh wala man asinfin minhu wala a hana wani sinfi daga cikin su idza wujida idan aka same shi wato fa yuqsa ma fa yuqsimu hal imamu eh shi wato imamu ah, wato ana nufin imamu tana da ma'ana da yawa ba kawai liman kawai ake nufi da imamu ba Eh, ana nufin ko sarki garin da ko a tafiyar musulunci ko shi in liman ne shine ke tsaye da lamarin addini kamar garin da babu kamar wato jagorori ba musulmi ba to sai liman ya tsaya ya dawa amma idan sarki wato sarki na musulunci ne a gari to shine imamu idan kuma ba sarauta ake ba khilafa ake yi to khalifa shine imamu eh da kuma akwai masu tara zakka irin sarkin shanu duk inda ka ce sarkin shanu to aikinsa dama karɓo zakka ya tara ta to shi ne yake cewa to shi kenan sai shi jagora shi ne imamu to shi kenan sai ya raba ta alaihim gare su allah sawa'i bisa daidaito wannan kuma tafdilu ba ta ahadis sindis eh ya samu ya fifita ɗaiɗaikun wani simfi ala ba'adin bisa shashi eh ma'ana in ya gaga waɗanda suka fi bukata eh to ya samu ya fifita su ko kuma bukatar da suke da ita ta ninka bukatar da waɗannan suke da ita to shi imamu shine zai kaddara wannan haƙƙin sa ne shi Allah ya dora wa sai ya duba kuma sai ya rarraba ya babba su eh wa afadatul lam lamin nan wato ta fa'idar ta fa'idantar innama sadaqatul lil fuqara'i ko ta ba da fa'idar wujubu istigraq afradi wajabcin istigraq wato nutsar da afradi ɗaiɗaikunsa lakin sai dai la yajibu ala sahibul mali wannan bai wajaba a bisa ma'abucin dukiyar ba idza ka sama idan ya raba dukiyar usrihi saboda wahalar yin haka balbar dai ya kafi iqa sala ya kafi iqa salasatin min kulli sinfi ya ishe shi ya bawa mutum uku daga kowane sinfi wannan da aka fara din eh ba wai duk ya game su duk inda wato suke taro sai ba su ba ya in ya ba mutum uku uku shikenan amma wala ya kafi dunaha ba zai isa masa ya bawa ƙasa da mutum uku ba dole wanda zai ba su zama sun kai mutum uku uku kamar a fadar su sigatul jam'i kamar yadda siga jam'i ta ba da fa'ida domin wato cewa inna masadaqatu lil fuqara'i kaga jam'i ne wal masakin jam'i ne eh wal amilin alaiha jam'i ne wal mu'allafatu qulubu jam'i ne kaga ne to shi kuma jam'i daga uku yake farawa eh daga uku yake farawa daya mufradi ne in ya zama biyu tasniya ce in kana son jami'i to daga uku yake fara daga uku kuma har zuwa miliyan duk jami'i ne to wannan wato istigraqin da ya shi ya bada fa'idar to dole sai an bawa mutum uku sai ya kai mutum uku wala ya fi juna hako ba waya uku zai isa ba amma a fadin su sai ga jami'i kuma yadda sai ga jami'i ta bada fa'ida wa bayyana tu sunnatu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana anna sharqal mu'amin ha sharaɗin wanda za a ba zakar wanda za a ba shi wato zakka min hada da wanda za a ba shi daga zakar al-islam ya zama musulmi ne Eh, in ka cire wa mu'allafa ta kulubu da ya toji sauran ya zama musulmi ne wa Allah ya kuna hashimiyya kai ya zama sharifi ne Eh, ba hashimin dangi wala mutsalibiyan wala mutsalibi amma idan akwai baitul mal ana ba wa sharifai haƙƙinsu eh amma idan ba a ba su haƙƙinsu to za a ba su zakka eh amma idan ba hashimi ne idan sharifai ne kuma akwai baitul mali ana ba sharifai ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ana ba su haƙƙinsu to shikenan domin ita zakka dauka ce su kuma tsarkaka ne tsarkaka ne eh inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait ko wa yudahhirakum tadhhira ya za ka ɗauko kazanta kuma ka ba su eh amma saboda rura tun da ba a ba su haƙƙinsu sai a ba su ilam ka sani annal munafiqina cewa munafukai lamma lama zu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da wato suka yi suka aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa abu suka aibata shi fi ismi sadaqati eh, a cikin raba sadakoki bayyana Allahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayati sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar an innal mustahiqina lis sadaqati na'am innal mustahiqina lis sadaqati cewa masu sa wato masu cancanta da sadu da sadakokin nan haula il haula il asnaf waɗannan wato waɗannan dangogin da aka faɗa na wa musrifuha ilaihim wato mai ba da ita mai sarrafa ta zuwa gare su ولا ولا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاب شيء na'am ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاب شيء ba za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu daga cikin ta ba ولم يأخذ لنفسه منها manzo شيئا Allah bai dauki wani abu a cikin ta ba wato a cikin wato zakka bai dauki wani abu a cikin ta ba نعم. فلما ي- فلما يلمزونه saboda me za su rika aibata manzo Allah ويعيبونه عليه ko za su iya aibata shi alai a kansa نعم فلا ملعن لهم فيه بسبب ba هذا wato masoka lahum gare su bi sababi hasabu zakkar بسبب اسم الصدقات saboda wato raba sadakoki عن زياد بن الحارث an karbo daga ziyarar dan hazirci الصدائي na الصدائي wa sada'iyu قال قال yace أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am أتيت رسول الله na zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فبايعته sai ne mu ba ne masa cappa فأتاه رجل sai wani mutum ya zo masa فقال fakara sai ya ce أعطني من الصدقات ka bani daga sadakoki قال له رسول الله صلى الله sai عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi إن الله sun dai Allah لم يرضى بحكم نبي ba to bai yarda da hukuncin wani annabi ba ولا غيره wala wani annabi في هذه a الصدقات cikin wannan sadakoki لا حكم فيها har da ya yi hukunci a cikin ta هو ko shi فجزأها ثمانية sai أجزاء Allah ya kasata kashi kashi takwas وإن كنت من تلك الأجزاء idan ka zama kana cikin wannan wato kashe-kashen guda takwas فأعطيتك حقك zan ba ka haƙƙinka أخرجه أبو داود abu da ne ya fitar da wannan hadisi وفي بيان حكم هذه الآية a مسائل cikin ba akwai matsaloli cikin bayanin hukuncin wannan aya الأولى al'ula ta farko في بيان وجه الحكمة cikin bayanin wato wata fuskar hikimar da ta sa aka yi haka نعم، في إيجاب الزكاة cikin wajabta على zakka الأغنياء akan mawadata ومصرفها إلى وكما- المحتاجين a kuma kuma ba da ita wajen mabukata من الناس daga mutane وذلك من وجوه wannan yana daga- daga fusaku الوجه الأول fuska ta farko أن المال cewa dukiya محبوب بالدفع wato abin so ne a ɗabi'ar ɗan adam نعم وسببه sababinsa أن القدرة cewa iko صفة من صفات الكمال su- wato sifa ce daga sifa ta kamala محبوبة لذاتها wato abin so ne ga zatinta والمال walbalu dukiya سبب لتحصيل تلك القدرة wato sababi ne na samuwa samun wannan iko وكان المال محبوبا بالدفع sai wato dukiya ta zama abin so ne a ɗabi'ar ɗan adam فإذا استدرك القلب idan zuciya ta nutse في حب المال cikin son dukiya اشتغل به عن حب الله عز to sai mai وجل wannan dukiya ya shagala da dukiyar ga buran wato son Allah azza wa jalla نعم وعن الاشتغال بالطاعات da kuma sai ta shagaltar da shi ga biran wato yin biyayya ga Allah نعم المقربة إلى الله عز wato mai وجل kusatar da wato mai kusatar da bawa ga Allah azza wa jalla فاقتضت الحكمة الإلهية sai wato hukunci na ubangiji ya hukunta إيجاب الزكاة wajabta zakka في ذلك المال a cikin wannan dukiya الذي هو سبب بعد bu'din anillahi wanda shine sababin nisa kabarin Allah na fa yasiru sababan sai ya zama wanda sababi lil qurbi min Allah azza wa na jalla kusanci ga Allah azza wa jalla bi ikhrajiz zakati da minhu fitar da zakatun daga gare shi alwajhu thani fuska ta biyu inna kasratal mali can cewa yawan dukiya tujibu qaswatal qalbi yana asawa wato kekashewar zuciya wa hubbi dunya da kuma san duniya wal mail ila da shahawatiha kuma wato karkata zuwa ga shawarce-shawarcen duniya wa ladzatiha da abubuwan jin daɗin duniya fa wajaba Allah subhanahu wa ta'ala zakata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta zakka li yakinna zalikal mali don wato ya karanta wannan dukiyar alladhi huwa sababun li qaswatil wanda qalbi shine sababin kekashewar zuciya alwajhu thalithu fuska ta uku sababu wujubi zakati sababin wajabta zakka imtihanul abdul mu'mini shine a jarrabi bawa mumini لأن التكاليف البدنية domin wato kallafe-kallafe na jiki غير شاقة على العبد ba ta da wahala akan bawa وإخراج العبد مالي amma fitar da dukiya ga bawa مشق على النفس wato yana da nauyi a zuciyar ɗan adam فأوجب الله عز وجل sai الزكاة Allah ya wajabta zakka على العباد bisa bayi ليمتحن don ya jarrabe su بإخراج الزكاة da fitar da zakka أصحاب الأموال ma'abuta dukiya نعم لتمييز بذلك الت- نعم لتمييز بذلك للتمييز بذلك المطيع المخرج لها don wato ware mai fitarwa mai biyayya mai fitarwa da zakka طيبة بها نفسه wato ta- wato a bisa daɗin ransa من العاصي المانع da لها wato wa mai sabo mai hana zakka الوجه الرابع fuska ta hudu أن المال cewa dukiya مال الله dukiyar nan ta Allah ce والأغنياء mawadata خزان الله wato um, wato kamar wato suto ne na Allah wato gurin ajiya ne Allah ya ajiye dukiya wajen su والفقراء fakirai عيال الله bayi ne na Allah فأمر الله سبحانه وتعالى sai Allah subhanahu wataala ya yi umarni خزانه ya ya umarni wato suto kifofinsa الذين هم أغنياء wanda su ne mawadata بدفع طائفة من da ماله ba da wani yanki daga dukiyarsa إلى إياله zuwa ga iyalinsa فيصيب العبد المؤمن المطيع sai wato sai wato bawa mumini mai biyayya sai idace نعم المصاري إلى امتثال المشفق wato a misali mai gaggawa إلى امتثال المشفق wato zuwa wato bin umarnin mai tausasawa على إياله zuwa ga iyalinsa وي- ويعاقب العبد العاصي kuma ya hukuma ga bawa wanda yake mai sabo المانع لإياله wanda من ya hana ماله iyalin Allah daga dukiyar Allah نعم رواه البخاري ومسلم Buhari da Muslim sun عن rawaito ابي موسى daga الاشعري Abi Musa al-Ash'ari عن النبي صلى الله عليه daga Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama قال Allah ya ce ان الخازن المسلم kaga wato alhasimu mai taskacewa wanda yake musulmi الامين al'amina amintacce الذي ينفذ eh, الذي ينفذ wanda wato yake zartarwa وربما قال يؤتي ko kuma wanda yake bayarwa ما امر به abinda aka umarce shi da shi فيؤتيه فيؤتيه كاملا ya ba da shi kamilan cikakke موفر a samu موفرا su kujera kai na kujera na kujera samu su kujera Mm. Kujera, zauna da zauna. kai da kuma kujera na karamar nan
نعم na so da mu duba maganar sharifai da aka ce ba za a ba su zarta ba نعم Eh, wanda mai kake duba وانا خازن kazumi ne إيه، كده هو- هو ساوي.
da saura da yawa ne آه، هو ساوي. إيه، أيوة، أيوة.
a to ka rage shi نعم.
A- eh, sawi Eh, maganar sawi saura abu.
akan maganar da ya ce ba za a ba hashimiyya ko mu ɗalibiyai ba Eh, ba ka da shi a yau abin da aka faɗa kawai ya faɗa wanda aka ce za a ba su wani shafi ya faɗa da malibu Eh, za a ba su ba sai dai in baitul mali na ba sai su da ba iya ki na ba da ni.
yawa ne Ya ne suka bari, sai ya samu sako. Kawo ka da malamin da su. A nan za su musu. Ya fanka, ya fanka. Ai, ba da a dawo nan. A a da a nan.
ya fanka ba A da a nan. Jafar takardar. Aha, ba ba yi wannan ba? Na? To ita na? Ita ita ita yanzu wancan da ya magana ba cikin sami da yake ce ware wancan guda biyu ya ce ba za a ba su ba eh ya ce saboda ƙarfin musulunci to to to karanta mana abin da shehu ya faɗa na tafsirin waɗannan da tafiri da miskini ga shi nan Eh, shafi na ishirin saman lafiya الله تبارك وتعالى الصدقات Allah ta baraka wa ta'ala ya raba zakka على هذه الأصناف أصناف الثمانية ce a bisa wannan dangogi guda takwas مصروفة للفقراء a babbayawa ce ga fakirai الذين لا يجدون ما يكون min كأن kibayatihim wanda ba sa samun abin da zai afku ma- ma'afkar wato wadatar su اختلاف مالك والشافعي maliku imamu maliku ya sun yayi sabani da imamu shafi'i قال الشافعي imamu shafi'i ya ce إن الفقير san dai fakiri من ليس عنده شيء wanda ba yi da komai والمسكين miskini kuma من لم يجد ما ي... ما... ما يكفيه wanda bai samu abin da zai ishe shi ba ومالك wanda to kafi ومالك bambancin su kenan نعم a gun shi imamu shafi'i wa maliku imamu maliku kuma bil akasi نعم إيه.
المسكين المسكين مسكيني أقوم إمام عنده أو زي إمام مالك نعم عنده من من ليس عنده من شيء.
ليس عنده شيء وند بقى هنا كومي نعم والفقير فقيري كما أقوم إمام مالك من لم يجد ما يكفيه وند بس ينا da shi amma bai ishe shi ba نعم eh mallam yajid ma ya kafi wato yana da shi amma abin da yake da shi din bai ishe shi ba to kaji bambancin da sai wato akasi akasi ne eh ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce أن الفقير cewa الصابر fakiri mai haƙuri بمنزلة الغني yana wato a الشاكر matsayin wato algani mawadaci mai godiya عند الله a تبارك wajen Allah وتعالى tabaraka wa ta'ala من أخرج صدقة wanda ya fitar da sadaka يصرفها zakka يصرفها إلى فقير wato ya bada ita zuwa ga fik- ya bada ita zuwa ga fakiri أو إلى ko zuwa ga مسكين miskini نعم قال to in ya ya bada ita kenan Na'am.
zuwa ga fakiri ko miskini نعم قال جلال jalal jalal ya faɗa الشافعي a imamu shafi'i ya kula yana cewa المسكين miskini من لم يجد ما يكفيه wanda bai samu abin da zai ishe shi ba yana da shi amma abin bai ishe shi ba بدليل آية saboda dalilin ayarin da yake ce a masa biyu da bukarin limasaki na tasu ce kaga a suna da jirgin ruwa isassu ne mai ba نعم كانوا ملكوا س- ملكوا sun سفينة kuma sun wato sun mallaki wannan jirgin ruwa وسماهم الله amma مساكين duk da haka Allah ya ce musu miskinai ومالك يقول imam malik yana cewa أو مسكينا ذا aw متربة miskinan za mata rabacin to fassara wannan نعم almiskinin da zai ta saka bil ardi نعم wato miskini wanda wato hannunsa ya damfaru da ƙasa min shiddatil juri saboda tsananin yunwa يرجو لقمة yana wani samun koda noma daya هذا هو المسكين wannan shi ne miskini عنده inda hu a wajensa نعم ya yi a wani sharifi za a basu za a basu an yi dama illar da aka ce ba a fitar a basu da suna da kaso da baitulmali ta musulunci akwai rabansu da da akwai baitulmali to a nan za a raba dukiya a basu Eh, akwai magana ni na sa a ina a ina a ina ko- ko- ba ba eh? ba ba a cikin hazin ne ko ba ga bira ya rubu da yayi amma akwai magana da tana nan wacce aka yi magana aka aka an an warware ta sosai maganar su maganar su wanda za a ba da wanda ba za a ba ba bismillah mu karasa da na ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن a cikin wayan- a cikin munafikai akwai wanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam eh da aibihi da aibata shi wabi naqal hadisi da kuma daukar labarin manzon Allah su je asirin manzon Allah su je su ta dora suna ta faɗa faɗa wanda ba su cancanta ba wai kuluna suna cewa da manzon Allah wai kuluna suna faɗa izanuhu idan aka hana su an zalika da buran wannan li Allah ya bulgu don kar ya riske shi ma'ana don kar wato abin da suka je su faɗa labari ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sun je sun faɗa sai su ce a ai ho uzunu ai manzo Allah uzunu ne ai ya sama kullu qilin ina jin duk wani zance wai wal hukuma yana karɓar sa eh fa idza halafna idan muka rantse masa idza halafna lahu idan muka rantse masa inna lam naqul mu ba mu faɗa ba to saddaqana sai ya gaskata mu eh dan manzo Allah ka zo ka ce masa ba kai ba karanta shikenan sai ya yarda Mm.
قل إن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ka ce musu huwa uzunun wato shi mai ji ne ai mustami'un mai ji ne khairin wato shi yafi alkhairi ka ce wato shi mai ji khairin shi yafi alheri shi huwa uzunun ai shi mustami'u khairin shi mai jin alkhairi ne lakum gare ku la mustami'u sharrin ba mai jin sharri ba yuminu billahi ya imani da Allah wa yuminu lil mu'mini kuma yana gaskata yana gaskata mu'minai fima akhbaruhu cikin abin da suka bashi labari bihi da shi la ni gairihim ba ga wani su ba wallah mu za a yi rajin lilfarki bai na imanin taslimi wa gairihi wara mato shi kuma ma za la rama ne bin rafi adaban ala uzun kenan wajen adaban ala khairu kenan shi rama ne da zina amanu ga wanda suka imani minku daga cikin ku والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم kaga wanda suke cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke cutar da shi to wallahi lahum azaba azaba mai radadi ta tabbata gare su azabun alim wacce aka sa mata radadi يحلفون بالله لكم ليرضوكم suna rantse muku da Allah ko mu'minai sai munafikai suna zuwa suna muku rantsuwa da Allah fi ma balaga kuma cikin abin da ya riske ku an hunga gurin su gare su an ce sun faɗi kaza sai a zo a gaya muku sai su rantse a su ba a faɗa ba wato sai su rantse muku ba a cikin labarin da ya same ku min azar rasul na cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna rantsa annahu cewa su ma a tauhu su zai kewa wannan laifin ba liyur dukum sun rantse muku ne dan su yadda da ku والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين wallahu Allah wa rasuluhu da manzansa to a haƙu an yurduhu su ne mafi ci cancantar su yadda da shi da da'ata da biyayya in kanu mumini in sun zama mumini hakan na gaskiya wa tauhidin damiri wato tauhidin damiri litalazimu da da'aini saboda wato litinta yaddan nan guda biyu eh aw khabarin lahi ko kuma labari na lafzul jalala aw rasulihi ko kuma na wato aw rasulihi ko kuma la rasulihi ko manzansa ko kuma mahzufi ne ma kaga anan wannan aya tana da du- nuna matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan la- wannan aya wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu kaga ne? nan kaga Allah ce a haqqu an yurdu sai ya tauhidin damirin eh sai ya tauhidin damirin yurduhu bai ce yurduhu ma ba eh domin Allah da manzansa aka ce a haqqu an yurduhu ma to sai ya ce yurduhu wato wannan shi ya nuna bin Allah bin mazala shine bin Allah Eh, in baka bi baka bi mazala ba wato sun shi yasa ma shi kansa jalal yake cewa li talazumin ridaini ridda guda biyu sun samu talazumi Eh, da ridda da yaddar wato ma- da yaddar Allah da yaddar manzon Allah abu ne guda daya la- laziman juna ne ba su rabu ba wannan ya bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu wa rasuluhu a haku an yi ruduhu.
wanda zai ce Allah wa rasuluhu a haƙƙo an yarduhu wanne ne a ciki Ina ce wa- Nije wato yaki wato yi. Nije?
Na'am. Ad-damiru a'idun ila rasul sallallahu alaihi wa sallam Wannan damirin mai komawa ne da maza Allah sallallahu alaihi wa sallama.
li'anna ridda rasuli Na domin yadda manzo Allah huwa ridda Allah tabaraka wa shi ne ta'ala yadda Allah tabaraka wa ta'ala.
qarana da'atahu bi da'atihi Allah ya gwama bin manzo Allah da binsa.
man yudir rasula faqad ata Wanda Allah duk ya bi Allah da duk ya bi manzo Allah hakika ya bi Allah.
ko baya aka ko bi ya wato haɗa caffarsa da caffan manzan Allah innal ladina yubayi kaga wanda suke caffa da kai kaɗai ne suna caffa ne da Allah wardahu birdahu ya haɗa yadda yaddan manzan Allah da yaddarsa wallahu wa rasuluhu Allah da manzansa haƙƙo an yi ruduhu an yi ruduhu ba a ce an yi ruduhu ma Eh, sai tauhidin da miri ko Na.
lita na zuwa da aini lam yakun yarduhuma da yawa to shi ma ya kawo lam yakun yarduhu ma Na.
bai faɗa haka ba adaba khadibun wani mai hudu ba ya hudu ba bai ne ne rasuli sallallahu alaihi wasallam gaban- a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqala fa kala sai mai hudu wannan yace man yuri Allah wa rasulahu wanda duk ya bi Allah wa rasulahu da manzansa faqad rashada wannan ya wato ya shiryu wa man yusihima man ya asihi ma wanda kuma ya saba musu bakar gawa wannan ya mata faqala rasuluhu rasuluhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi bi isal khatibu anta Eh, mai hudu ba ya muna da kai wannan hudu ba da kai ka muna da wannan baka san abin da ke faɗa ba نعم أنكر منه كونه جعل التسوية بين الله to ورسوله ya yi inkari minhu da gare shi kauna kasance wasu da ya sanya wato daidaito bai na lahi tsakanin Allah wa rasuli da manzansa كان من الأدب أن يقول ya zama mana yana daga ladabi shine mai wannan hutbar ya ce من يطيع الله man ورسوله yuti illaha wa rasulahu فقد رشد faqad rashada ومن يعص الله wa man ya'si ورسوله illaha wa rasulahu فقد faqad غوى gawa to haka yace to amma can ka ganin can baya ba haka yace ba نعم eh نعم نعم mm, an gane da ko إيه.
yawa أو قيل إنه وقف عند ومن يعصهما فقال yawa auko auki da ko ce aka yi inna huwa kafshi ya tsaya inda a wajen da yake cewa manya asiki ma نعم فقال ليس لك خطيب أنت eh, bisal khadibu anta sai manzo Allah ya ce bisal khadibu anta والآية wal ayatu wannan aya أفردت الدمير ta yi wato yi damiri na mafarki na mutum daya al'ayi da kuma ilar rasul zuwa ga manzo Allah لأن Lina alama.
أن رضا الرسول don mu san me- mu san cewa yaddan manzon Allah ورضا الله تبارك shi وتعالى ne yadda Allah tabaraka wa ta'ala وقرن الله عزة الرسول izzatihi بعزته Allah ya gama buwayar wato manzon Allah da buwayarsa ولله العزة walillahi izzatu wal وللمؤمنين rasulihi wal mu'minina buwaya ta Allah ce da manzansa da mu'minai إرضاءني irda'ani wato yadda guda biyu irda'un wahidun yadda ce guda daya من أرضى الله wanda duk ya yadda da فقد Allah أرضى to ya الرسول yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ومن أرضى wanda الرسول ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kan Allah wanda ya yadda da Allah ba sai an ce za a yi damiri na mutum biyu ba eh ba sai an ce za a yi damiri na mutum biyu ba damiri ɗaya ne eh, ko Eh, damiri ɗaya ne ai ba biyu ba ne ko biyu ne لا يدعي غير الله.
a to. Eh, ألم يعلموا أنه من يهاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها Allah ya lamushin ba su sani ba ne cewa annahu lamarin da shi annan duk wanda ya saba wa Allah da manzansa fa anna lahu na da wutar jahannama ce ta zama sakamakonsa khalidan yana mai dawwama biya a cikin ta ذلك الخزي wacce العظيم nan ka kunyata shine kunyata wanda yake mai girma يعظم المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم in ya zarru muha munafiquna munafikai ne suna tsoron da suna suna jin tsoron an tuna zala alaihim suratu a saukar wato a saukar da muminai wato a saukar da manzo Allah sura tuna bihum da zata ba muminai labari bima fi qulubihim da abin da yake cikin zukatansu minan nifaqi ne daga munafinci قل استهزئوا wahun ma zalika tare da duk wannan tsoron da suke yi wato suna yin istihza'in da kulista hazu to ku ce musu su yi istihza'in su إن الله مخرج ما تحذرون Allah mai bayyana Allah mai bayyana ma ta hazarun abin da kuke tsoron ihraji ko fitar da shi ne min nifaqikum daga munafincin ku ولئن سألتهم ليقولن إنا إنما كنا نخوض wa nal'ab lamun nan lamun rantsuwa ne wala in sa'altum wallahi in ka tambaye su an istihza'ihim ga izgilin su bika da kai wal qur'ani da kuma yin izgili izgili ga qur'ani wa hum sa'irun su kuma suna masu tafiya ma aka tare da kai ila tabuka zuwa tabuka la yaqulunna wallahi za su faɗa mutazili ne suna masu hanzari suna cewa inna ma kunna nahudu kada mun dai muna kutsawa wannan abu muna yin wasa ne fil hadisi cikin zance lina ta bihin dariƙa don mu yanke hanya da wato wannan hira hira ta ta idan hira ta shagalantar da mu da gabaran wato nisan hanya walam na su zalifa mu ba mu nufin zalifa wannan aibatawa ba قل بالله وآياته ورسوله كنتم jimin ka تستهزئون ce musu yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzansa za ku zama kuna yin izgili da su لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يوب عن طائفة منكم وأنصر طائفة بأنهم كانوا mujrimi Allah ce to ka gaya musu kakku yi hanzari an wanda kuma su kakku yi hanzari kar ka farko hakika kun kafirta ba da imanikum bayan imaninku ai zahara ku burukun kafircin ku ya bayyana ba da izharin imani bayan bayyana imani in yi uku an tsaya fatan an yi rangwame ga wato yankin jama'a minku daga ci- daga cikin ku bi ikhlasi hada ikhlasin ta wata wata hada dubanta eh kaja ga kame kaja hashin ne ko kaja hashin bin umayr kamar ta hashiyu bin humai dan humai to in an musu rangwame to to azab wa da'ifatu to za a yi wata yankin jama'a za a yi musu su kuma wato azaba bi annahum saboda cewa su kanu sun zama musulmi na musulmai ai musirri na masu zarcewa allah da fadi bisa munafunci wal istihza'i da izgili المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم kaga munafukai maza da munafukai mata shashin su daga shashi suke ai mutu shabihuna su masu kama da juna ne fidina a cikin addini ka abadu shay'i kamar shashin wani abu ne alwahidi guda daya eh ya amuru da suna umarni bil munkar da abin ki shine alkubru kafirci wal ma'asi da sabo wayan haruna suna hanni anil ma'ruf ga buran wato abin ga buran wato aiki kyakkyawa wato ba su suna umarni ai abu mummuna kuma suna hana ai abu kyakkyawa me abu kyakkyawa suna hana ai imani da Allah da manzo Allah kuma suna hana cewa ka ai da'a ka ai da'a ka ai biyayya ga Allah ka ai biyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqbiduna suna danke aidiyum hannayensu an nufa an infaqi ga wurin ciyarwa ma'ana ba sa ciyar da dukiyarsu saboda Allah fita a cikin wato da'a bin Allah na sullaha sun wato bar Allah ai tara ku da'a sun bar biyayya ga Allah fanda sai ya humsi Allah shi ma ya bar su min lutufi daga lutufinsa إن المنافقين هم الفاسقون munafiqai dai wato su ne fasikai وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها Ah, wato Allah ya yi alkawari ga munafukai maza da munafukai mata da kafirai duk ya musu alkawarin nara jahannama shiga wutar jahannama kuma khalidi za su dawwama fiha a cikin ta eh za su da bayan sun shiga za su dawwama eh har abada suna cikin ta هي أسرهم ولعنهم الله iya hasbuhum ita ce sakamakon su ita ce wato wato sakamako ya ishe su wannan wai kaban da hukuma wal anhum Allah ya tsine musu abadahum ya nisantar da su an rahmatihi ga burin rahamarsa ولهم عذاب مقيم azaba madawami ya tabbata gare su an tuku wato ayyuhal munafiquna ya fu wala kum fu wala hum wala hum azabun muqim al azabun muqim azaba madawami ya tabbata wato alaihim ya tabbata lahum gare su wato azaba wanda yake za ta dawama har abada suna cikin da da'imu wato da'imu wato azaba madawamiya الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بحلالهم فاستمتعتم بحلالكم كما استمتع الذين من قبلكم بحلالهم وخبتم كالذي يحاربون qalu antum ku dai ayyuhal munafiqun da ku munafiqai kallazina min qablikum kun zama kamar wanda suka gabace ku ne kanu sun kasance a shadda minkum mafi wato karfi da gare ku sun fi ku tsanani ku watan da karfi wa aksar amwalan sun fi ku yawan dukiya wa auladin da yawan yaya fastamta'u sai suka ji daɗi bi halaqihim da rabansu min duniya na duniya to fastamta'u ko kuma kuka ji daɗi ayyuhal munafiqun ya ku munafiqai bi khalaqikum da rabbanku kamar samsa allazina min qablikum kamar yadda wanda suka gabace ku su ma suka ji dadi bi khalaqihim da rabbansu wa khuttu kuma ku kun kutsa wato bil batil cikin batili ba dan da suka tun nabi cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuna cikin batili kuna duk abin da yake na barna kuna taimakawa a kansa kuma kuna kutsawa cikin maganganu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su dace ba to to kuma kun kutsa kallazi khadu kamar yi wato kallazi kamar waɗanda su ma suka kutsa ai ma'ana ka haudihim kamar kutsa wasu cikin wato baɗili أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا wala والآخرة sana wancanan ka ayyukansu sun ɓaci fi duniya a duniya wal akhirati da lahira وأولئك هم fasirun الخاسرون wancanan ka sune tababbu sun yi asara ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود
Ne böyle oluyor? Neyse. Salatul Fatiha oku.
قال الفاتح أخرج
Amin.
قل والله شهد لا إله إلا والله الله تعالى
قل والله شهد لا إله إلا الله.
قل والله تعالى
قل والله شهد لا إله قل هو إلا الله.
الله تعالى
قل والله أكو.
قل هو الله أخرج
أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على صلاة الفاتحة.
صلاة الفاتح
اللهم صل وسلم على صلاة السعادة. صلاة الفاتحة.
صلاة الفاتح
صلى الله على رسول الله.
آمين.
إنك صلاة الفاتحة.
صلاة الفاتح
اللهم صل على رسول الله. صلاة الفاتحة.
صلاة الفاتح
Amin.
صلاة الفاتح
Amin.
صلاة الفاتح صلاة الفاتح صلاة الفاتح
Amin. Amin.
صلاة الفاتح صلاة الفاتح
صلاة الفاتحة صلاة الفاتح
فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتح فاتحة